mu'allif rahimahullahu ta'ala malam mai ta'alimi yake cewa ko in ba ku manta ba mun tsaya ne akan baitukan nan guda biyu na na da yake yake magana akan tsantsini ga ɗalibin ilimi يا طالب العلم باشر الورع وجنب النوم واترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع مالتي فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب كما قيل أنا سوء طالب علمي يريبتي kwanakin sa na yarinta shine ayyamul hadasa daga shekara 20 ne zuwa 40 shine ayyamul hadasa kwanakin yarinta wa unfuwana shababi kama kila da kuma lokacin samartakansa yace kamar yadda aka ce bi qadril kaddi tu'ta ma tarumu faman ramal muna laylan yaqumu wa ayyamal hadasati faghtanimha ala innal hadasata la tadumu بقدر الكد تؤطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم كنا نفسكم أنكم وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم إن أم كرنت صبير ماذا كيرك فسر هو فسر ما بقدر الكد تؤطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم بقدر الكد تعطى ما تروم bisa gwargwadon wahalarka ake baka abin da kake nema da ƙadarin kaddi wahala iya wahalarka iya samun iliminka da karatunka kamar ramal muna lailan ya duk wanda yake neman wani abu mai matsayi wata baiwa kamar ramal muna duk wanda yake neman matsayi da baiwa lailan ya ƙomu to sai rinka tashi da daddare ko ba ka bane wa ayyamal hada asati fagtanimha kwanakinka na yarinta karibace su ya kai yaro wa ayyamal hadathati faghtaninha ka ci ribar kwanakin yarintanka ya kai yaro ala innal hadathata la tadumu ka saurara yarinta fa bata dawama ka gani nan nake gama a gaban ka da ban da gemu ni ma da haka nake ban da gemu amma dole ina tafiya gemu yana zuwa ina tafiya gemu yana zuwa yanzu ka gaban da furfura ko daya sai dai baku san ba kaina wataƙila ko na bude akwai amma dai a nan gemu babu to wallahi nan gaba ina so ko ba na so sai na furfura shine wa ayyamal hadathati faghtanimha ala innal hadathata la tadumu ka amfana da lokacin yarinta wallahi yarinta baya dawwama dole wata rana sai ka sun kuya da a miƙe kake kana iya gudu wala akwai lokacin da zaka zo ba za ka iya ba wala yujhid nafsahu juhda dalibin ilimi ya daina gajiyar da kansa kuma iya gajiyarwa wani lokacin dan mana aikin gajiya da zai hana ka muzakara wala yudha'if wala yudha'if nafsa kada ya gajiyar da ransa ko kada ya raunanar da ransa hatta yankati a anil amali har sai ya yanke daina yin aiki ya wannan bal yastamilu rifqa fi zalik yayi amfani da tausasawa akan haka a rayuwa neman tuwo neman abinci buge-bugen rayuwa kada ka gajiyar da kanka ka zama tuwo ba za ka iya muzakara ba sannan kuma kada ka raunana zuciyarka ta yadda ba za ka iya yin komai ba a ta yin kafin anil amali mutum ya daina ma yin aikin da zai amfanar da shi bal yasta'milu ar-rifqa fi dhalik yayi amfani da tausara komai war rifqu aslu aslun azimun fi jami'il ashiya kaga tausasawa asali ne mai girma a cikin komai ala alaihi salatu wassalam annabi yana faɗa ala inna hadha ad-din matinun fa'aughilu fihi bi rifqin wannan addini yana da ƙarfi to ku ainihin wato tafiyar da wannan addini shine fa'aughilu fihi ku tafiyar da wannan addini ku gudanar da wannan addini bi rifqin da tausasawa wala tubaghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala kada ka sanya wa ranka kin yi wa Allah bauta kada ka sanya wa me ranka kin yi wa Allah bauta kamar yaya gajiyar da ranka ka rinka gajiyar da in ka gaji sai ka ji ibada ta ishe ka to kar ka yi wannan fa innal almunbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa yace fa innal munbat abinda ake nufi da almunbat daga albat ne kama a ce in battar rajulu idan qata'a ma'u zaharihi wanda ya riga ya karye ya tsiyayar da ruwan bayansa la ardan qata'a wala zaharan abqa la ardan qata'a wala zaharan abqa shi la fil iri wala fil nifiri kenan shi bai rayar da ƙasa ba shi kuma bai bar gangan jikinsa da lafiya ba ka yi abin da zai amfane ka a rayuwa ka yi abin da zai amfane ka a lahira kuma وقال عليه الصلاة والسلام نفسك مطيتك فارفق بها رنك كمر أبو هوانك ني كسوكك كسوكك ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم ba makawa dole ne ɗalibin ilimi ya zamanto yana da himma maɗaukakiya a wajen neman ilimi fa innal mar'a يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه kaga mutum ai yana tashi ne da himmarsa himmarka take ta da kai sama kamar yadda ka san tsuntsu fukafukin sai ke daga shi sama ko ba ka bane to kai ma himmarka ce za ta kai ka fa innal mar'a yatiru bi himmatihi kat-tayr yatiru kat-tayr yatiru bi janahihi abu tayyib yana cewa على قدر أهل الأزم تأتي الأزائم على كجي على قدر أهل الأزم تأتي الأزائم وتأتي على قدر الكرام كرام المكارم يا كريم على قدر أهل الأزم تأتي الأزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم على قدر أهل الأزم تأتي الأزائم بس أزمر متن bisa ƙoƙarin masu azama masu himma kenan da ƙoƙari haka manyan abubuwa suke zuwa iya ƙoƙarinka da himmarka iya abubuwa da za ka rinka samu وتأتي على قدر الكرام المكارم haka yadda ka san makarim al'akhlaq abubuwa na karamci suna zuwa ne a bisa gwargwadon karfin su masu karamcin mana abin da yake so ya nuna ma iyayen da kai fushin iyayen da zaka samu akan harkar ilimi iyayen da kai layin dawun kuma iyayen da zaka daɗa kai ƙasa karatu ya ma ƙasa kun fahimci wannan yawwa wato abubuwa masu muhimmanci suna zuwa ne daga masu himma mutane masu himma al'aliya kuma kamar irin makarimul akhlaq kuma bayan Allah masu kokari wa tasghuru wa taquru fi ainihi alhimamul aliya wato wasu abubuwa masu girma sai ka dauke shi karami kudu sai ka gama da shi aikin da wani yake gani babba ne kaji ko kai sai ya zama karami a idanka kun fahimci wannan yawwa sannan kuma abin da yake kana ganin watakila zai iya maka barazana kai sai ka dauke shi bai kai ya kawo ba shine abin da yake nufi wata azumu fi aini sariri sigaruha wa tasghuru fi aini al-azim al-azaim wa ta'azumu fi aini sariri sigaruha sigaruha damir yana komawa kan al-azaim din aza'imu ƙananan ƙananan abubuwa na matsayi sai su zama manya a idan wanda yake ƙarami ne mana abu karami sai ya zama babba a idanka in baka da himma shine wa ta'zumu fi aini sadiri sigaruha mana sigarul azimi ay sigarul azaimi azaim wato abubuwa kamar ka ce abubuwa masu matsayi da daraja waɗanda ƙanana ne fa yin su ƙanana ne wallahi sai ya zamanto wato babba ne a idan wani shine wata azumu saboda mai bai da himma abinda yanzu yanzu zaka iya gamawa da shi sai dauke sai dauke ka lokaci mai tsawo wa tasuru fi ainil azim al amma babban mutum mai himma mai azama mai himma aliya manya manyan al'amura masu su zama to kanana ne a idan shine abin da yake ne kun fahimci wannan yace war ra'su fi tahsil al ashiya'i wato abin da yake ne matukaiwa matukan a wajen samun al'amura aljiddu wal himmatul aliya kokari da himma madaukakiya faman kanat himmatuhu hibzu jami'i kutubi muhammad bin al-hasan rahimahullahu ta'ala wanda himmarsa ya haddace littafin muhammad ibn al-hasan Allah ya masa rahama wa iqtarana bidhalika aljidd wal muwazaba ya ƙara kokari da lazumta shine muwazaba fa zahiru to zahirin abin da yake bayyana annahu yahfazu aktsaraha aw nisfaha wallahi zai iya haddace duka littafin ma ko kuma rabi ga baki daya fa amma in kanat lahu himmatun aliya sai mu sai mu sai mu sai mu ku dan dakata amma na wani sharhi a nan gurin a nan gurin cikin abubuwan da muka karanta an kun lura cikin baitutukan da suka gabata a malami ya koya mana abubuwa kamar haka wanda ɗalibin ilimi ya kamata ya kiyaye na farko aljiddu lalle ɗalibi ya zamanto yana da himma da ƙoƙari al-ishihadu kenan cikakkiyar himma sannan kuma ya zamanto yana da asabru ala duqil aishi ɗalibi ya zama yana da haƙuri akan kuncin rayuwa zamanin ta'allumi wato lokacin neman karatu duk yanda rayuwa za ta yi makunci rashin abinci rashin sutura rashin abin sha babu kaza babu abun hawa kai haƙuri sannan kuma abu na uku akwai al'adamul iktirari bi shay rashin gururi kada mutum ya zamanto mai ruduwa ne sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suka zamanto wajibi dole ne ɗalibi ya zamanto mai himma ne da mai da hankali akan kowane fanni na ilimi duk ya koya mana wannan sannan kuma ya koya mana saharul layali hana ido bacci wa taqlilun naumi da karanta ainihin bacci da haka dole ne ɗalibi ya zama to yana karanta bacci sannan ya daina yawaita bacci in yawaita bacci ba zai komai ba karanta baccin nan zai taimake shi ya rinka yin bincike sannan kuma ya zama to mai alhimmatul aliya mai madaukakiyar himma sannan ya zama to yana da haƙuri akan ainihin wato neman ilimi din da gajiyar da zai iya tararwa sannan ya rinka yin addu'a fi tahsilil ilmi sannan kuma ya zamanto yana karanta cin abinci kada ya zamanto mai yawanta cin abinci sannan ya zama mai dan tseni kada ya zamanto komi ɗiba yake sannan ya zamanto mai dawwama akan darasi sannan kuma ya rinka amfani ya tanimu ayyamal hadasa wato kwanakin yarinta to karin bayani akan nan dangane da amfani da lokaci malamai sun zaburar da ɗalibin ilimi ya zamanto a rayuwarsa lokaci ya fi komai tsada a gare shi ya rinka raba lokacinsa na dare ya rinka raba lokacinsa na rana a cikin shekarun da suka saura maka Allah zai baka aro to ka yi amfani da su wajen kasawa da daddare za ka yi kaza za ka yi kaza kuma da rana amma mutum ya zama bai da lissafi to wallahi zai ɓata lokacinsa lokacin bincike daban lokacin bacci daban lokacin rubutu daban malamai suka ce mutum ya rinka yin bincike tun da wurwuri in za ka yi bahasi da bincike to ka rinka yi tun da wurwuri ma'ana kamar tun da sassafe haka sannan in za ka yi rubutu kuma da rana ake son yin rubutu in mutum zai rinka yin rubutu na ilimi da rana bincike kuma da muzakara karatu kuma zunzurutu ka bude littafi kai karatu ba na bincike ba karatu kawai to wannan kuma da daddare ya fi imam khatib yake cewa ajwadu awqat awqatil hibz al ashar mafi kyawun lokacin hadda ga dalibi da yake so ya haddace qur'ani ko mutun na ilimi ko maganganun malamai ko abiyat to ya samu lokacin dab da asuba dab da asuba ko kuma da sassafe in kuma bai da shagulgula to da safe in ya gama abin da yake yi bayan azan in ya ci abinci ya huta to wannan ma lokaci ne mai kyau suka ce hibzul laili anfa'u min hibzin nahari haddar da mutum yayi da daddare tafi amfani sama da haddar rana kuma tafi zama haddar dare tafi karfi tafi zama sannan wa waqtul ju'i anfa'u min waqti shaba' lokacin da kai karatu kana cikin yunwa ba a ƙoshi damdam ba to karatun ya fi zama ka fi fahimtarsa sama da lokacin da kake ƙoshi lokacin ina ko ku ji daɗi ko ba ku ji daɗi ba ko ku ga kamar ba haka bane kuma shine ka'ida ko yanzu kana da azumi kana bincike kana karatu wallahi sai ka fi fahimta akan ka ci ka ƙoshi ka cika jakarka sannan wuraren da aka fi so a rinka yin hadda suka ce ajwadu amakin alhibzi al-ghuraf dakuna mutum ya shiga daki ya rufe kurin ya ta hadda sannan kuma da wurin da yake ya nisanci dukkan abin da zai dauki hankali sannan kuma suka ce ɗalibin ilimi ya nisanci yawan cin abinci da yawan sha yawan ci yawan sha oba ya zama kai maciyi ne mashayi ne bai da amfani dole ka rinka kallala abincinka suka ce min adami asbabil mu'inati alal ishghali wal fahmi wa adami al malali a aqallul qadri al yusur min al yasir min al halal abin da yafi taimakawa dalibi da zai agaza masa wajen ya nemi karatu ya fahimta to ya rinka karanta hatta halal din ma da zai ci ya rinka cin kadan imamu shafi'i yake cewa ma shabi'tu منذ 16 sana yace wallahi ina karatu rabona da na koshi sai da ni shekara 16 ban taba koci ba in ji shafi shekara sha shida shafi shekara goma sha shida ce baran iya tuna ranar da na zauna na ci na ƙoshi na yanak ba in ji imamu shafi me yasa bai yi wannan ba suka ce yawan cin abinci yana jawo yawan shan ruwa da shaye-shaye iya yawan ci iya yawan shaye-shaye to shi kuma in dai kana yawan shaye-shaye kuma zai jawo maka yawan bacci yawan bacci kuma suka ce yana sabar yana sabar da yana gadar da albalada wa usurul fahmi yawan ta bacci mutumin da yake da yawan bacci to za ga yana sabar masa wauta da, da rashin kwakwalwa da kuma karancin fahimta za a ta bayani abu ba zai gane da wuri ba saboda kullum kwakwalwa a daskare take da kuma kasala a gangan jiki kuma akwai karahiya ta shari'a ma manzo Allah ya hana yawaita yin bacci an gane ko sannan kuma akwai ma at-ta'arrud li li khatar al-asqam al-badaniyya idan mutum yana yawaita bacci cututtuka ma sun fi zama a jikin saboda baya motsa jiki kar ka dauka wai hutu ne kana yi wa kanka ne kamar yadda kuma in babu baccin zai zama matsala in kuma yawa ma matsala ne malamai suna faɗa cewa fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi yawancin cuta ana samun sa ne daga cikin abin sha ko daga cikin ainihin abinci suka ce ba a taba samun wani cikin waliyan Allah ko malamai manya manya ba da aka sifanta shi da yana yawancin abinci ka ci da safe ka ci da rana ka ci bayan azhar ka ci bayan la'asar ka ci kaza ka ci kaza babu a tarihi shin malamai dai da suka bincike na ilimi suka yi karatu ba a taba samun wanda yake da yawan ciye-ciye ba da haka ɗalibin ilimi ba a yabansa da wannan yawaita ciye-ciye ka ci wannan ka ci wannan ka taba wannan ka taba wannan ba bai da amfani wannan abin da aka fi so yawanci dabba ake so tafi yawanci saboda ita ne za ta yi kitse a yanka ta a ci nama ina fata ana fahimta yawwa ko da ma a ce wato yawan cin abinci da yawan sha bayi da illa face kawai abin da zai taimaka ma sai yawan shiga ban daki ya ishe ka illa iya yawan ɗiban girkin ka iya yawan cece iya iya zagayawar ka to wannan ma ba ya ishe ka ba an ya ishe ka bala'i da tashi hankali da haka lallai ɗalibi yana da kyau ya yi amfani da abin da kuma zai amfane shi ya ci abincin da zai masa amfani kada ya ci abincin da zai cutar da shi mun faɗa cikin karatukan suka gabata akwai abubuwan da ba a so ɗalibin ilimi ya yawaita cin su don su za su tabbatar masa za su sabar masa da balada wato rashin kwakwalwa da rashin ganewa da sauransu kamar yadda muka karanta a karatun baya to abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa da rangwame amma idza kana lahu himmatun aliya in dalibi ya zama yana ta himma madaukakiya walam yakun lahu jiddun amma bai da kokari akwai himma ba kokari aw kana lahu jiddun walam takun lahu himma aliya himma aliya wato himma madaukakiya ake nufi ko kuma ya zamanto yana da kokarin amma ba himma wani yana da kokari amma ba da madaukakiyar himma ya kamata a samu biyun su haɗu ne fala ya hasul lahu ilmun illa alqalil to ba zai samu ilimi ba sai kaɗan tunda akwai ɗaya ba ɗaya wa zakara shaykh al-ajall al-imam al-ustad radiyallahu radiy ad-din kai an-naysaburi rahimahullahu ta'ala babban malami ya faɗa cikin littafinsa makarimul akhlaqi أن ذا القرنين yana cewa ai zalƙarnai ne iskandar na rum kenan sarkin paris da rum aka ce mulkinsa ya kai almashirik wal maghrib shi sa aka ce da shi zalƙarnai ne ba wannan zalƙarnai da ka sani ba an ce da shi zalƙarnai ne saboda ya zagaye duniya ya je farkon duniya da ƙarshen duniya shi wannan malik ɗin wasu kuma sun ce a ya mutu ne a lokacin wato karnoni biyu na mutane wannan karni da wannan karni shi sa aka ce da shi zalƙarnai ne wasu ma suka ce a'a shi din gaskiya halittarsa sai daban yana da ƙaho ne a kansa shi yasa ake ce da shi zalƙarnai kafan amma fa na gashinsa ne sai ya murɗe haka ya yi kitso irin na mata ya murɗa nan ya murɗa nan a haka yake saboda son mulki ko ba ku gane ba ne ba ga masu mulki suna da ba ku taba gani ba ba ga masu mulki suna da karnai ne ba ba shi ne asalin ai ai wanda mulkinsa wato kaji ko mulkinsa saboda girman mulki ya buga bangon duniya anan ya buga bangon duniya a ranar mai mulki saboda wannan ne sai ya zamanto yana da wannan rawani ɗaya yayi nan ɗaya yayi nan sarki da ƙaho to kaji to me wannan kafa kinaya ne na cewa mulkinsa ya ratsa duk wannan wuraren in ya miƙe nan sai ya je bangon duniya in ya miƙe nan sai ya je bangon duniya shi yasa aka daura masa wannan rawanin ba kuwa zai sama kowa bane wani kuma nasa ta baya yake dan jin wani shi ga wannan jin sai sai yi baya ne za a samu mulki ne shine kan sarki da ake faɗa lamma arada an yusafira li yastawli ala al-mashriq wal maghrib yayin da yayin nufin zai tafiya dan ya mulki gabar da yamma ta duniya gaba daya shine yastawliya على المشرق والمغرب يملك غبر ده يما شاور الحكماء في ذلك يعني مشاور حكماء ما لم يمس حكمة كان هكا وقال يشي كيف أسافر لهذا القدر من الملك يشي هذا أين يتفي أدن سبو ده ونن ملك فإن الدنيا قليلة فانية duniya ma kaɗan ce mai ƙarewa ce faniya ƙarewa kullum an alaiha wa mulkun duniya amrun haƙir ya ce mulkin duniya wani abu ne kaskantacce kaji masu mulkin su zulkar na ne tun na can ya ce falaisa hada min ulowin himma gaskiya wannan baya cikin ulowin himma kenan ka tafi dan ka buga duniya nan ka buga duniya nan ba shine ulowin himma ba to amma masu hikima suka ce da shi faƙalar hukama wannan fa tunanin shi shi sarkin ne sai hukama din suka ce safir liya suna laka mulku duniya wal akhira je ka ka yi tafiyar don ka samu mulkin duniya da lahira ta wannan ka je ka nemo ilimi har na lahira kala hada ahsan ma'ana ka yi tafiyar da niyyar ka samu mulkin duniya kuma ka samu mulkin lahira ya fi akan ka tafi don neman mulkin mai duniya kadai ya ce wannan ya fi malam ya kawo hadisi wa kala suna sanar inna allaha ta'ala yuhibbu ma'ali al'umur allah yana son abubuwa madaukaka shine ma'ali daga ala al'ulu ne sama abu madaukaki wa yakrahu safsafaha allah tabaraka ta'ala baya son abin da yake naƙar sassafa abin da yake asfal kenan duk abin da yake sama shi Allah yake so hadisin imam tabarani ne wanda cewa bai kawo bai ruwa bai faɗa ba ko sai kusa a karajar tabarani da ibn asakir da bukhari a cikin at-tarikh ba ba a sahihi ba Allah yana son ma'alil umur abubuwa madaukaka baya son safsafaha abin da yake kasa an yace safsaf wato abin da yake arradi min kulli shay abin da yake bayi da kyau abin da yake kasa low quality ba grade ba Allah baya so to wannan hadisin da'ifi ne wa fil hadisi majhul a cikin hadisin akwai rawi majhul bukhari cikin tarikh tarihul kabir ba cikin sahihi ba shi yasa ka ce kas ka zabu da an ce bukhari ko an ce zaifi fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama sala asaka ka mustadimi me na ku yace haka ne fama sala ne ko sallah فلا تعجل بأمرك واستدمه فما صلى عساك كمستديم أو نقول صلاة كي wannan babin wannan baitin fala ta'ajal bi amrika wastadimhu kada kai gaggawa a cikin al'amuranka kai kokarin dawwamar da abinka dai gaggawa ta'ajal bi amrika fala ta'ajal alaihim inna ma la'uddu lahum عدا ولا تعجل بأمرك واستدمه kake gaggawa kan lamarinka nemi dawamar sa daga dawam ne fama salla asaka ka mustadimi anan abin da yake nufi wato duk abin da ka neme shi a hankali ba kai gaggawa ba to ya fi dawama sama da wanda kai gaggawa wajen neman shi adamul istiljali istijali fil amri rashin gaggawa a cikin al'amari shine sababi min asbabi dawamihi dalili ne da yake tabbatar da dawama abun kamar yanzu misalin mutumin da yake sanya sandansa a wuta don sandan ya yi laushi ko ba ka bane ko ya miƙar da shi sanda ne ya naɗe sai ka sa shi a wuta ya ɗan ji zafi don ya yi laushi kuma kame ka miƙar da shi shine kama fama sallah a saka ka mustadimi kayi ne dan ka miƙar da shi tallini ha wa tasjidi ha kenan wa takwimi ha to wannan kam ina cin shine sababin dawwama sandan tunda ka sa shi a wuta ne kana yi a hankali hankali kana miƙar da shi ko ko ba ka bane yawwa to kamar yadda mai sanda yake sanya shine fassara wannan baitin fa ma sallah a saka ka musulmi wato kamar yadda mai sanda yake sanya sandansa a wuta yana sa shi a hankali a hankali ya miƙar da shi to kai ma ka bi da al'amuranka na rayuwa a hankali a hankali don ka samu dawwama shi ma mai sandan ai ya sanya shi ne don me don ya tabbatar da sandar ya miƙe ya yi masa amfani a tsawon rayuwarsa fala ta'jal bi amrika wastajimhu fama salla asaka ka musalimi ina fata ana fahimta sai yake cewa qala abu hanifa li abi yusuf rahimahullahu ta'ala abi yusuf ya faɗa abu hanifa ya faɗa abi yusuf almajirin sa ne yace kunta balidan kai da dolo ne balid shine ahmak wawa almajirin sa ne shi abu yusuf suna cin manyan almajiran waye abu hanifa da shi da muhammad ibn hassan da abu yusuf da muhammad ibn hassan manya manyan almajiran abu hanifa ba su kare ra'ayi abu hanifa duk da suna saba masa amma sun fi shahara to ya gaya wa shi abu yusuf shi abu hanifa ya ce da shi kunta balidan fa akhrajatka almuwazabatu da kai wawa ne baka da to ban san me zan ce muku ba dole haka zan gaya muku sai ku hakuri da kalmar to ana nufin ahmak shine balid ba wawa kenan ko da kiki to amma sai almuwazaba lazimtan karatu sai ya fitar da kai ka shahara ka zama babban malami haka ne ko ma'ana da ba a san ka ba da kai ba kowa bane karatu da bincike da ilimi shine zai fitar da kai ka zama wani al'umma su girmama ka su matsayi tsare kadarin ka kuma gaskiya abuwa ne ba wallahi duk wanda yake da karatu da din kafin karatun ba kowa bane ilimi ne ya ɗaukaka shi ba shi wannan matsayin kuma ba a samun ilimi sai da muwazaba lazumta lalle ka rinka zuwa ba fashi ba wai kawai da abokinka kawai sai ya zo shi da Allah zo karka na anguwa kawai sai ka daina zuwa karatu wani bako ya zo ya kawo ma ziyara kurum sai ka zauna ku ta hira ka nemo shi ka kawo shi gurin karatun mana wai yanzu har yanzu ɗalibai akwai wanda wai aure wai ya tafi aure abokinsa ne yana aure wallahi wallahi mun shagaltu ne da aure aure fa aure a saboda da ladi saboda ana angwanci a saboda da ladi ko ba ma shi zai ba abokinsa ne zai yan zirga-zirga zai tuka mota yu aje ta yu aje na subhanallah karatu ya wuce wasa mai son ya samu karatu ya dawwama amma dan a sha ruwan tsuntsaye wallahi haka abin zai ta zuwa ma ka ɗebi shekaru kana zuwa ba ka kasa fahimtar me kake yi wa iyyaka wal kasala abu wani bai ce da abu yusuf ka daina kasala fa innahu shu'umun wa afatun azima ai shu'umci ne kasala ba shu'umci ne kuma laifi ne wani aibu ne mai girma shine afa azima duk me yake kashe mu kasala ba ma iya dawama akan abu hadda ce ka zo ka fara taryam taryam taryam kai wata uku kana dan jin dadin ta kurun shikenan wata rana wani abu ya zo ya gitta ma sai ka dai wata biyar baka sake komawa ba kana dan zuwa karatu kana samun ilimi daidai gwargwado kana dan bin littafi kana yi kana yi kana shikenan kawai da wani uzuri ya zo kurun sai ka daina zuwa قال الشيخ الإمام أبو نصر الصفار الأنصاري أبو نصر الصفار الأنصاري da kuje sunan malamai da yawa manya manyan malamai da suka yi addini aiki suka yi rubutu akan ilimi yana faɗa rahimahullah ta'ala Allah ya ji shi da rahama ya nafsu ne ko ya nafsi na ku ya nafsi ko ni ma ya nafsi ya nafsi ya nafsi la turhi anil amali في البر والعدل والإحسان في مهل يا نفسي يا نفسي لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهل وكل ذي أمل في الخير مرتبط وكل ذي عمل في الخير مرتبط وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل يا نفسي يا نفسي لا ترخي عن العمل دنك هذا شيء في البر والعدل والإحسان في مهلي وكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل يا نفسي يا نفسي لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهلي وكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل يا نفس يا نفس يا كرينا يا كرينا لا تلخي عن الأمل kada ki rinka wato jinkiri da sakaci akan aiki ma'ana karki kasala kawai shine la turhi anil amali karki kasala akan barin aiki al-irkha'u anil amali huwa al-kasalu anil amali wai wai ran sai yake wa'azi kamar so yake ce nafsi nafsi din raina raina karki sakaci fil birri wal adli wal isani fi mahali fil birri wajen yau Allah da'a wal adli da adalci wal ihsani da kyautatawa fi mahali ayi cikin natsuwa al mahal ana nufin ayi cikin natsuwa da sakina fi mahali fil rifqi was sakinati kar ayi kasala amma ayi abu a natsi وكل ذي عمل في الخير مغتبط duk wanda yake da aiki na alheri to abun yi wa farar hasada ne shine ghibta wa kullu dhi amalin fil khairi mughtabatun duk wanda yake ma'abucin aikin alheri ne mughtabatun sai an yi masa hasada وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل duk mai kasala kuma yana cikin bala'i da shi'umci wa fi bala'in wa shi'umin kullu zi kasali kullu zi kasali duk mabucin kasala to albishirinsa da fada cikin bala'i da shi'umci ka yi aiki ka sani kuma za ka gamu da mahassada amma ka yi haƙuri قال المصنف وقد اتفق لي في هذا من لتافه cewa. na samu ittifaki da dacewa akan wannan ma'ana da wannan ya faɗa ya nafsi ya nafsi la turhi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali wa kullu dhi amalin fil khairi mughtabatun وفي بلاء وشؤم وشؤم كل ذي كسلي وكادي gida kana muraja'a zai zauna maka a bakinka da wuri to sai ce ga wani ma ya faɗa wani malamin دعي دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهوان فلم أرى للكسالى الحط حظني كهط حظني زي دوا فلم أرى للكسالى الحظ يؤطى سوى ندم وحرمان الأماني da'i nafsi takasula wa tawani daga karantawa ma zaka rinka tafko ma'anar ai ko ba ka bane da'i nafsi takasula wa tawani wa illa fasbuti fi dhal hawani falam ara lil kusala al hazza yu'ta falam ara lil kusala al hazza yu'ta siwa yu'ti ne ku yu'ta ya kamata ya zama ولم أر للكسال الحظ يؤطى سوى ندم وحرمان الأمان دعي نفس التكاسل والتواني كيرينا كدين كسالة والتواني abin da ake nufi da tawani jinkiri raina ya ke raina tun da wancan ya nafsi ya nafsi ya ce ko ya ce to ni ma na samu wani wanda ya dace da wannan baitukan da'i ki bari nafsi ke raina a takasala wa tawani ki daina kasala da jinkiri a cikin ayyuka alheri wa illa fasbuti fi zal hawani in ba haka ba kun ki hakura ki ki tambata cikin wannan kaskanci da wulakanci alhawan falam ara lil kusala al hadd yu'ta kusala dan kasala ni kan ban ga wani rabon da za a bashi ba falam ara ni dai ban gani ba lil kusala mai kasala ba alhazza ban ga rabon da za a bashi ba siwa nadamin wa hirmanil amani in ban da nadama ba kuma da haramta masa burin alheri shine kawai abin da mai kasala zai samu kuma gaskiya ya faɗa ko دعي نفس التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهوان فلم أر للكسال الحظ يوطى سوى ندم وهرمان الأمان يا نفسي يا نفسي لا تلقي عن الأمل هذا شفا بالبر والعدل والإحسان في مهل وكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل دعي نفس التكاسل والتواني وإلا فازوجي في ذا الهوان فلم أر للكسال الحظ يؤطى سوى ندم وهرمان الأمان وقيل وسمع لهم كما سنتي كم من هياء وكم أجز وكم ندم كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للإنسان من كسل جم تولد للإنسان من كسل إياك أن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسل كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للإنسان من كسل إياك عن كسل في البحث عن شبه وما علمت وما قد شذ عن كسل كم من حياء وكم عجز وكم ندم نوني كنيا تقادر haya kunya a karatu kunya ya hana ka bincike ko karatu kai kunya kake saboda ka girma ba za ka je karatu ba kunya kake ka je ka karatu a gurin na ƙasa da kai wa ajizin da gajiyawa wa kam ajizin wa kam nadamin nawa nawa kunya nawa nawa gajiyawa nawa nawa nadama jammin mai yawa tawallada lil insani min kasali wanda ya haihu ga mutum saboda kasala ma'ana kasala ta tsuguna ta haifi haya'in wa ajazin wa nadamin jammin kasala tsiyar kasala za ta haifan maka da waɗannan abubuwan nawa nawa ne suka samu wannan matsala din kenan wannan yana nuna alkasalu min aqbahil umur kasala ga ɗalibin ilimi ba ƙaramar illa bace ba mafi munin al'amura kuma yana cin al'amura waɗanda suke halakar da ɗalibi saboda mutane da yawa sun fada cikin ƙasƙanci saboda kasala amma mutum ya zama mai himma to zai samu alheri da haka wajibi ne ɗalibin ilimi ya lura da waɗannan maganganu da ake faɗa don ya kubutar da ransa daga wannan fitintinu in yayi musharaka da kasala to karatu babu shikenan kuma zai tashi khasirun yabu bil khusran al mubin iyyaka an kasalin fil bahzi fil iyyaka an kasalin fil bahsi an shubahin iyyaka an kasalin fil bahsi an shubahin ka daina kasala wajen bincike akan wasu shubuhohi na ilimi in za ka yi bincike ka daina kasala وما علمت وما قد شذ عنك سلي وما علمت da abin da ka sani وما قد شذ عنك da abin da ya buya gare ka sali yi tambaya kai tambaya ma'ana ka zama mai bincike kawai iyaka an kasalin fil bahsi an shubahin وما علمت وما قد شذ عنك سلي وما قد شذ عنك شذ عنك abin da ya kuya gare ka baka gane ba sali tambaya kam min haya'in wa kam ajazin wa kam nadami jammin tawallada lil insani min kasali إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسلي بابا عن كسل من فيكين ما شذ عنك سلي اسأل كينا يوا kar wani ya zo ce an kasali an ka kaga ya zama an kasali kenan to ma'anan ba za ta tashi ba wa qila kai an ma faɗa alkasul min illati ta'ammul fi manaqibil ilmi wa fada'ili ka san me yake jawo mutum kasala qillatu ta'ammuli wato karancin lura akan matsayi fi manaqibil ilmi wa fada'ili matsayi da darajoji na ilimi da falalarsa da a ce ɗalibi yana bincike akan matsayin ilimi da darajojinsa wallahi da bai kasala ba yau akwai abin da ke ɗaukaka mutum irin ilimi ku ɗaliban ilimi wannan shine kayan ku ko ba gaba ne me kayan ka ilimi littafi karatu me kayan ɗan kasuwa jari a shago me kayan mai faskare gatari me kayan mai tonar rijiya diga da kayan tsara kai ko me kayan ka littafi ilimi karatu shi za ka samu ɗaukaka haska mutane khairun nas anfa'uhum lin nas mafi alkhairi a cikin mutane wanda suke amfanar da mutane fa yan bagi lil muta'allimi ya yana da kyau ga mai neman karatu an yaba asa wato an yaba asa nafsahu ala tahsili wato ya zaburar da kansa shine yaba asa ya zaburar da kansa ya tashi kansa wato akan neman karatu wal jiddi da kokari wal muwazaba da lazimta karatu bi ta'ammuli fi fada'ilil ilmi ya rinka lura akan falala na ilimi fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumat ilimi fa yana dawwama shine yabqa yana wanzuwa da wanzuwar abinda ake nema na ilimi din al ma'lumat sune ilmumuka din matsayinka darajarka za ta tabbata matukar kana kan karatu wal malu yafna wal malu yafna wal ilmu yabqa al malu yafna wal ilmu yabqa dukiya ba karewa take yi ba ko ba ka bane kama kala amirul mu'minin ali bin abi talib karrama Allah wajhahu sai ku gyara kuskure ne yana cikin kuskuren da wasu malamai suke kasa radiyallahu anhu wa ne karrama Allah wajhahu kama aliyu ya faɗa wannan waka ta aliyu ce رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال الله جدا علي بن أبي طالب رضينا قسمة الجبار فينا من يدد ربان الجبار أبنجي قسمة الجبار قسمة الله تعالى لنا الله يا رب منا مودي يبام علمي ولأدائنا المال ya ba wa abokanan gaban mu dukiya mu kuma ya ba mu ilimi mu ya hana mu kuɗi ya ba mu ilimi radina qismatal jabbari fina mun yadda da rabon Allah akan mu lana ilmun walil juhali malu mu an ba mu ilimi jahilai kuma an ba su me kuɗi mun yadda wallahi mun yadda فإن المال يفنى عن قريب دوكيا نم كسا ذات قاري kasan mai kusan duniya ina ce amfaninta a duniya ne nan akwai wanda zai tafi da nerodinsa lahira ne to ilimi fa wa innal ilma yabqa la yazalu ilimi zama yake baya kushewa ko ka tafi gidan kabari ilimin ka yana nan yana aiki saboda kayi da'awa ka yada alkhairi ka karantar kayi rubutu kayi wa'azi ka faɗi alheri sannan ilimin ka shi za a shimfiɗa maka shi a kabari shi zai haskaka ma kabari kuma da ilimin ka Allah zai karrama ka a lahira ashe wannan hanyar hanya ce mai rabo ba kayan banza bane madan kayan alheri ne wanda Allah ya bashi dacewa da bin hanyar ilimi ya rike gamgam dan rabo ne ba kowa yake samu ba رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم نبقى لا يزال رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال شكرا والعلم النافع يحصل به حسن الذكر wala ya ce ilimi mai amfani da shi ne ake samun kyakkyawan ambato aka ne wa ya buƙa zalika ba da wafatihi kuma ilimi ya kai ɗalibin ilimi shine abin da yake saura bayan ka mutu ba na'am wai waka bata kare ba na ku wani na dai ne ko ana ku eh kullun bi ma'ana wani juhali ko wani al'ada eh yayi eh yayi ni a nuska ta wani juhali ne duk kuma ɗaya ne yayi kullun bi ma'ana sai kai taliki sai ka sa nuska wa fi nuska wani juhali والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياة أبدية علمي شين رأيوات هرمي أبدا أنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة ربما malami kenan al-imam al-ajall zahiruddin muftil a'imma shi a cikin malaman ma shine mai bada fatawa wa malamai eh in malamai za su yi fatawa shi suke tambaya muftil a'immati حسن بن علي المعروف بابن المرغيناني ابن المرغيناني رحمه الله تعالى يكي الجاهلون أه؟ الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء كذب ابن المرغيناني كده الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء كما فسر بايكون غاني لا يا جواز الجاهلون فموتى قال جاهلي ما تجيني قبل موتهم kafin su mutu jahili kafin ya mutu ma kurin tura mai ƙasa ya tafi saboda mai laisa fiye ma'arifa babu ma'arifa ba ilimi a tattare da su kamar wannan ne jama'a da sandararren abu ne bai san komai ba kawun da manzilatil mauta kenan wala alimuna malamai wa in matu ko da sun mutu wa ahya'u a raye suke ku yarda da wannan ko الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء yace wa an shaidana shekul islam burhanuddini shi ma burhanuddini ya faɗa wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al qubur qubur wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi kaga jahilci kafin mutuwa ah ai jahilci kafin mutuwa to mutuwa ce ma kafin mutuwa ta zo wa ajzamuhum qabla al-qubur quburu gaggan jikin su kuwa kafin ma a kai cikin kabari suna nan cikin kabari yani qabla dukhulihim al-qubur kenan wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun ya kare ku wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hina nushuri nushuru a a wa in wa inna imra'an inda za a ce mutum lam yahya bil ilmi dan mutumin da bai rayu da ilimi ba kaji ko mayyitun macece ne kawai bai da harka da ilimi bai da alaka da karatu mayyitun matacce ne jama'a wannan magana kuma mun muke kirkiro muke faɗa wannan malamai ne fa shekaru ɗaruruka sun mutu wa laysa lahu hina nushuri nushuru to shi ba lokacin tashi ma shi ba da wani tashi na arziki ba wai ba za a tashe shi bane ba a tashin arziki na kiyama shi ba zai samu mutum da jahili ne ko kuma ka ce ba duk lokacin da mutane suke faɗaka daga gafalarsu to shi ba zai faɗaka ba walaisa lahu hinan nushuri nushuru yayin da mutane suke faɗaka su farka to shi ba zai gane ba ba zai faɗaka ba saboda diga ne a kefe ke kawai ina fata ana fahimta to Allah kiyaye mu وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حين النشور نشور وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حين النشور نشور وقال غيره ونما فدا أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على السرى يظن من الأحياء وهو أديم الله أكبر أخو العلم حي خالد بعد موته أخو العلم صاحب العلم ما أبوكي علمي مانا خالد مدوما بعد موته كما يموت والله bai karatu ba kan yau ɗaliban ilimi sun samu gata mai neman ilimi mai neman karatu akul ilmi hayyun khalidun ba da mautihi ko bayan ya mutu a raye kake وأوصاله تحت التراب رميم أوصاله المفاصل قبنسا قبنسا سنة كركشن تربايا رميم سن رددجي شين رميم gabbansa suna karkashin turbaya sun rididdige amma yana raye a bayan ƙasa ya mutu ya tafi lahira amma yana rayuwa saboda iliminsa da karatunsa kash wanda ya zauna cikin jahilci ya mutu أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم ina maimaitawa ne saboda yan uwana masu irin karamar kwakwalwa da sai an ta maimaita za a rike ku nan dai gida muraja a kaga zai zauna wadul jahali maitun wa huwa yamshi ala zara kaga jahili wadul jahali akul jahali kenan sahibul jahali jahilin mutum maitun mushe ne matacce ne wa huwa yamshi ala tsara gashi yana tafiya a bayan ƙasa ala tsara alal ardi asara shine me yawa al'ard ya'kulu tsara alkalbu kadal kalbu ya'kulu tsara yuzannu min al-ahya'i wa huwa adim shi yana zaton wai yana raye ne sahibin ka jahili yana zamanin su a duniya suke suna rayuwa wa huwa adimu babu shi ma gaba daya eh adim babu gaba daya ma babu ne أقول العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجال ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء وهو عليم أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجال موت وهو يمشي على الثرى وذو الجال ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء وهو رميم يظن من الأحياء وهو رميم هو يظن شينا ذاتن شينا كنا يو الهل وهو أديم باب شيء كوكما يظن ko yuzannu min al-ahya'i wa huwa adimu ana zaton kamar yana rai amma babu shi wa qala akhar abu na karshe wani yace hayatul qalbi ilmun faghtanimhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu hayatul qalbi ilmun faghtanimhu rayuwar zuciya shine ilimi ma'ana menene yake rayuwar zuciya dan wana me yake rayuwar zuciya ilimi ko wa mautul qalbi jahlun fajtanibuhu mutuwar zuciya kuwa in kana so ka san me yake kashe zuciya jahalun jahilci ne fajtanibu ka nisanci jahilci iyyaka wal jahla ahir ka nisanci jahilci to Allah ya tsare mu da jahilci Allah shi gyara mu um to bari